أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna lahadi shida an shigo daren bakwai cikin wata na shida kenan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2017 satin da ya gabata mun tsaya a aya ta ashirin da shida a cikin suratun nisa shafi na tamanin da biyu a kan hizibna wal muhsanat a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta ashirin wato da biyar zuwa da shida da yarda ubangiji muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto shi ne jagoranmu a cikin wannan karatu namu kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar a duniya da yarda shi Allah ya ce yuridu Allah li yubayyana lakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم bayan Allah ya yi muna bayanai tun daga farkon sura na hukumce-hukumce da suka shafi shari'a game da al'amarin da ya shafi gado da abin da ya shafi al'amarin aure da abin da ya kama da haka to bayan wannan sai Allah ya ta'qib yuridu Allah abinda Allah yake so ko yake bukata anan irada ta Allah subhanahu wa ta'ala irada ce shar'iyya ba irada kauniyya ba ina fata an fahimce wato in an ce Allah yana son abu ko Allah ya yi nufin abu to wannan a wajen malamai yana da mataki guda biyu akwai irada ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda ana nufin a shar'anci Allah ya so shi akwai irada kauniya abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya zartas ya ake iya bambantawa tsakankanin su shine ita irada kauniya babu wanda ya isa ya saba ma Allah a cikin ta ita ko irada shar'iyya mutane suna iya saba ma umurnin da Allah ya so irada kauniya misali إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون باب أبند الله نشي ما يكون بذي كسنشينا وأن إرادة كونية هكذا إن فاتا أفنشين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين كي يكون كسنشين إن فاتا أفنشين قلنا يا نار kuni bardan wa salaman ala ibrahim dole wannan al'amrul kauni kenan amma al'amrul shar'i shine al'amrul kauni imam shafi'i yake cewa usallimu in arada Allah amra fa atruku ma uridu lima yuridu yace usallimu zan mi kauya in arada Allah amran in Allah yayi nufin ya zartar da wani hukunci fa atruku ma uridu zan bar abin da nake so nake bukata lima yuridu saboda abin da Allah yake so duk yadda kai kai tsiyarka kai bala'in ka kai dubara ka kai wayonka kai kitififin ka kai duk abin da zaka yi in Allah ya ce abin da ga yake so shaka zaka hawo da haka wannan ya isa ka ka daina cuta da zalunci da yaudara da biyan bokaye da wani abu duka ba su iya ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai ina ba ta amince domin in ya saba ma umarnin Allah ko mu ba yadda za a yi an gane ni wani mutum ya zo wajen malamin kibbo ya ce a diba mai ya yi shin yana da gaba yana da rabon arziki ko bai da da ya duba ga alamun matsiyaci ne ga alamun bai ba ba shi komai sai ce kai na buga na buga na ga alamun haka za ka mutu ce ƙarya haka buga ni ranar da za ka mutuwa in kana so ka an gane wannan amma akwai al-irada shar'iyya shine abinda Allah ya so mutane su aikata tana yiwa mutane su aikata tana yiwa mutane ba za su aikata to kamar wannan yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum domin nan da zamu fassara shi da irada kauniya da kowa ya musulunta Allah ya shirya da ku hanyar mutane da su gabace ku alhali ba kowa shirya ba ina fata an furce ni yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wa litukmilu al-idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun to yuridu Allah Allah yana so li yubayyana lakum dan ya bayyana muku an gane ni Allah shi muku bayani wannan bayanin zai zo ta hanyar manzannin da Allah subhanahu wata'ala zai turo wannan bayanin zai zo ta hanyar malamai bayan annabawa sun kare ina fata an fice da aka ce Allah yana son bayani ba wai magana Allah zai yi da mutane kowa da kowa ba ina fata an fice a'a liyubayyana lakum ya bayyana muku an tariqir rusuli ta hanyar manzannin sa ko ba haka ba rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون من زعل الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إذا هكا ليبين لكم ألا زي مكو بياني أما با مغانا زي دكو كي أيبا كما إذا كافر يسوك بقاتا ولولا يكلمنا الله أو تأتينا آية آه تهنيا من ذني كوكما تهنيا مالمي سوني مغانا أنبوا بيان زي ويهديكم الله سبحانه وتعالى زي شريانتكم سنن الذين من قبلكم hanyar waɗanda suka gabace ku malamai sun yi sabani a nan satin da gabata mun gaya muku shin sunan allazina min qablikum shin shari'a ake nufi ko ko aqida an gane ni mazhabu shafi'iyya akwai wata ƙa'ida wadda malaman fiqh suke aiki da ita shine shar'u man qablaka shari'ar mutane da suka gabace mu shin shari'a ce gare mu ko ba shari'a ce gare mu ba مذهب الشافعية سنة قال شرع من قبلنا ليس شرع لنا an gane ni shar'u man qablana ba shari'a ba ce shari'a da ta gabace mu ta mutane mu ba gabatun ba in dai ba mu samu nasi ba an gane ni waɗansu malamai suka ce a'a wato qadiyya shar'u man qablana in mun samu aya wadda ta umurci mutane suka gabace mu sai muka samu aya da ta umurce mu to abin ya zama to namu ba da lalata mun kalla ba amma in ba mu samu nasi ba wanda ya ce kada mu yi kar mu bari malamai suka ce to wannan shar'ul lana to shi yasa sai aka yi sabani wajen tafsiri wadan suka ce nan sunan alladina min qablikum abinda ake nufi da shi hanyar waɗanda sun ka gabace ku ita ce aqida domin aqida abu guda ne ina fata an fahimce ni shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilayhi wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi thumma awhayna ilayka أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين النبي يوسف يتشي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله سبحانه وتعالى يكي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون kenan sai zama to nan shirka ake nufi kenan ko shirka bizbikin ta at-tauhid dukkan shi abinda annabawa suka zo da shi ke ko ba haka ba wannan abinda ayi suka tabbata suwa to sai dai sai malamin su turusto nan sunan alladina min qablikum shi tauhidi abu guda ne an gane ne wanda suka ce shari'a ake nufi domin nan waɗanda suka ce aqida ake nufi buka kawo hujjojin su ko ba haka ba to kun ce shari'a kun ga aqida ake nufi to kuma aqida guda ce to shi ko sunan jam'i an gane ni to ya aka haka bai dace a ce ya kamata a ce wa yahdiyakum sunnatan ladina min qablikum domin aqida wato tauhidi abu guda ne idan an ce sunan to ai tauhidi ba kala kala ba tauhidin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine dukkan annabawa suka zo da shi وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون dukkan abin da annabawa suka zo da shi kenan tauhidi iri ɗaya ne an gane sai suka ce a'a ba ku fahimta ba shi tauhidin iri ɗaya ne amma abin da yasa Allah ya yi shi jami an gane ne saboda kowane annabi an kalli ya zo a zamanin wannan annabi Adam zamanin sa ya zo da nashi tauhidi annabi Nuh alaihi salam ya zo a zamanin sa da tauhidi wane ya zo da zamanin sa a tauhidi to sai aka kalli ta'addudul azmina wa ta'addudul aqwa sai aka kalli wato yawan al'ummomi ta canzawa su sai aka dauki tauhidi kamar kowace al'umma duk da yake tauhidin guda ne amma an kalli canzawar zamani da al'umma dalilin su kuma shine Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul shu'ara ya faɗi a wani lokaci yake cewa kazzabat qaumu nuhin al mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni alhali babu wani manzo gabanin wa gabanin annabi nuhu sai dai abinda wato risala risala ta annabi nuhu ta kunta shine abinda duk wata risala ba ta kunta kenan wanda ya karyatar da annabi nuhu kamar ya karyatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karyatar da dukkan annabawa ina fata an fahimce ni ina fata kuna fahimta ta kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula sun ka saba ma manzannin Allah domin rusula mun ce bai ce rasulahu ba alhali kuma zo guda aka tura musu wa ila adin akhahum huda don mi don duk wanda ya karyatar da annabi guda kamar ya karyatar da dukkan annabawa to shi yasa yake sunanan nabiyina min qablikum a gane dan su ba da suka ce a nan sunanan nabiyina min qablikum abinda ake nufi da shi shari'a an gane ni domin kowane annabi yana da tashi shari'a shari'a wani annabi ta saba mata wani annabi to da haka sai Allah kire su sunanan nabiyina min qablikum ina fata kun fahimce shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shafe shari'a annabi Isa alaihi salam ko ta canza mata ta saka a mata kansu abubuwa ina fata kun fahimce to shi yasa sun ce to meye dalilin ku sai suka ce to ai akwai wadansu abubuwa da sun faru a cikin shari'a su kuma sun faru a cikin shari'a an gane ni a cikin shi Allah ya ce kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ko wani an sanya mai tasu shari'a an sanya mai hanyar da zai an ce cikin shari'an mu a jefe mutum kuma cikin shari'a su an ce a jefe alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi yahkumu bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun fa Allah ce fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum kaga inda hukuncin bai dace ba da bai dace shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu hukunci ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala a wani lokaci ya ce mun koyi da annabi Ibrahim a wasu abubuwa an gado su ne tun daga wancan lokaci na annabi Ibrahim kamar abin da ya shafi waɗansu sunnoni na yanka ta abin da ya kamata kuna fahimta ta da kyau kenan kuma cikin at-taura an ce a kashi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinn والجروح قصاص موكو أنت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى أتكلم أظني أنت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون to sai ya zamanto a nan in mun ɗauki aƙida ake nufi wannan babu matsala sai dai matsala sai guda akwai abubuwan da ba a cikin aƙida suke ba kuma an ce ai koyi ibnu abbas radiyallahu anhu wata rana ya karanta wata aya cikin suratul sad sai yayi sujada inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Dawud wa kharra raki'an wa ana nan raki'an dun malamin su ittifaqi ba ruku'i ake ba sujada ake nufi an gane idan ka ji an ce raki'an ka ce ruku an fahimci wannan to amma da yayi sujada shi ma Ibn Abbas sai yayi sujada a wannan wuri aka tambaye shi me dalilin ka ina ka gano ce a cikin alqur'ani ne gani me dalilin ka ce an ce fa bi hudahu muqtadi kai koyi da abin da suka aikata wanda yana daga cikin abin da ya aikata sai zama to dole ne shari'a nan sai ta samu shiga dole ina fata an fahimci sai dai dole in zamu magana abinda shari'ar mu ta zo ta bamu labari an umurce su da shi mu ma an umurce mu da shi to kenan mu yanzu nasihin mu zamu karbi in kuma ya zamanto an shafe shi babu wata matsala tunda dukkan a hukuncin da an shafe wannan babu wata matsala amma abinda ba mu samu nasi ba ya zo ya ce muna sun aikata kaza amma mu bai ce muna ku yi ba shin za mu aiki da shi ko ba za mu aiki da shi ba malamai suka ce za aiki da shi don Allah bai kawo shi ba sai dai mu amfana da shi لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ويهديكم سنن الذين من قبلكم ألا يشري يدكم حيا متنمس كقباتكم ويتوب عليكم سنة ألا يكرت توبانكم Allah yana son ku tuba shi yasa ya gwada muku hanya wallahu alimun hakim Allah subhanahu wataala alimun masalina sanin sa ya ce wai komai hakimun Allah gwadina Allah ba zai yin abu ba babu hikima ko akwai kuskure akwai tangarda Allah baya yin kuskure sai Allah ce
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون تحبون الشهوات أن تميلوا ميلا أن تميلوا ميلا عظيما هل يرضي الله سبحانه وتعالى يتكرر راوة يتي والله يريد أن يتوب عليكم الله سبحانه وتعالى ينا son ya karbi tubanku kaga ya sake karrarawa domin Allah ba yana son mutane bane su shiga wuta amma wanda ya kiyayen nace ya doge dole sai ya aikata wannan gare shi tsakani in ka shiga wuta baka cutar da Allah da komai ba in ka shiga aljanna baka rage Allah da komai ba kenan shi yasa Allah subhanahu wataala yake kiran mu dan mutu ba wannan kuma fi'ili na taba yatubu asalin da larabci wato shine raja'a ya dawo to in ya zama to Allah ne za a amfani da shi sai a ce taballahu alaihi kamar da yazo a cikin wannan aya an gane ni zai yi ta'addi da harful jarri ala ko kuma yayi ta'addi da harful jarri an taballahu anhu da ayu an gane ni in an ce ala ko an damirin shi na kuma zuwa wato wato fi'ilin zai kuma zuwa ga Allah ina fata kun fahimce eh wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana son ya karbi tubanku فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أما كما تاب عنه يا كرتوبش ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم أما إن متني سيأتي تاب إلى الله an gane ni ya tuba zuwa ga Allah shi dan adam ya koma zuwa ga ubangiji ne ina fata an fice ni ko ko taba min zambihi ko kuma taba min ma'siyatihi dan adam ya tuba daga zunubin sa ya tuba daga abinda ya aikata na zunubi an gane ni wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun sai yace wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat wadanda suke bin shawa abinda rayuwarsu ta kawata musu dadin duniya a more marayuwa a ji dadi a sakan marayuwa ligizame da aikata abinda ta gada masu ne ake cewa alladhina yuriduna an yattabi'u ash-shahawat shawa kawai ka san abinda bai da kyau kana son ka bi shi giya ba ta da dadi tana tafiyar da hankali amma saboda ana jin daɗin a yi tsara a ɓaci mutane a yi abin da aka gada masu a biya shagiya ƙwaya tana tafiyar da hankali kuma za a ɗauki kuɗi a je a saya kuma a ɓata hankali an gane ni zina ba ta da kyau don ba ka son a yi da mahaifiyarka ba ka son a yi da ƙanwarka ba ka son a yi da matarka amma kai kana iya yi da na wasansu allazina yattabi'una ash-shahawat wanda ke bin shawa ya riga ya lalace hankalin shi ya wuce domin shawa tana sawa hankali ya bushe ya koma yana yin shirme mutum ya zama to bai san abin da yake yi ba mi suke so shi Allah yana son ya mutu ba ya karbi tuban mu Allah yana son ya shiryar da mu su ko wa yuridul ladina yattabi'una ash-shahawat wadanda suke bin shawa suna son an tamilu ko karkata shine an tamilu mailan aziman karkata mai girma wannan karkata duk aikin da kafirai za su aikata har tashin duniya shi daga cikin mailar abu abinda suke bukata da kuke na farko ku zamanto wato al-istihana bis sagha'ib ku zamanto zunubai kana da kuna ganin su ba komai ba ana nan ana nan sai a ce to ai wato sunnoni da mustahabbai su ma a bar su ai annabi bai ce sai mun dami kanmu ba ana nan sai a ce ai wajiban nan duka ba duka ne zaka iya aikatawa ba ka iya abin da annabi yi ana nan sai a fara afka muharramat ana nan sai a kafirce wa Allah subhanahu wataala mataki mataki na la tattabi'u khutuwat ash-shaytan ba za ku gushe ba suna yakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa babu wani da abun da suke bukata gare ku yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima shi yasa duk hanyar da za a bi a kawo kafirci cikin kasashen mu da Allah wallahi sun bi wannan hanya sai mu samu sa'a sai a kirkira a gari nan da shekara ashirin za a ci nasara nan da shekara talatin za a ci nasara nan da shekara hamsin za a ci nasara nan da shekara ɗari za a ci nasara haka ne suke yi muna abu ne sai an yi efid an yi kallon shi yanzu mun san ba mu cin nasara amma mu je a yi a gina eglis eglis in an gina coci coci nan da shekara hamsin masu ilimi tsofi suka wuce waɗanda yara sun tashi da bayan sun yi lakwal musu damu da addini ba sai su yi eglis an yi long cin abin da suke cewa an tamilu mai lal'afu shi yasa kafirai ba su da kyau ku duba ku gani nan sai Allah ya muqabala yace wallahu yurid shi fi'ili na irada mudari'i yana so kenan iradan nan ta Allah ta tajaddad abu ne wanda ana kokarin ko da yaushe a samu a shirye da Allah ya aiko annabawa annabawa sun kare yanzu ga malamai malaman nan suna wa'azi dare da rana shi daga cikin iradar Allah subhanahu wa ta'ala su ko yuridun ladina yattabi'una shahawati su ma suna so الفعل المضارع يفيد التجدد والتكرار والاستكبار yana da yin abin nan yana mai maituwa kuma ya ci gaba da mai maituwa kuma za a ci gaba da aikata shi an gani shi sa Allah ka muqabala bai ce arada Allah ba wa yuridu an gani a wa yuridu shi Allah yana yi su ma suna yi kenan ana da ana ci gaba da aikatawa Allah ya shirye da sannan shi yasa mailan aziman ba karkata karama ba duk yadda za a yi a bata addini a dauki addini bai da muhimmanci to sai sun yi kokari sun kawo mana wannan an gane ni daga ciki sai a zo a ce to ya kamata Nijar a lissafa jahilai an gane ni illitre quelqu'un qui n'a jamais été à l'école an gane ni sai a ce to adiba a gani sai a ce to duk wanda bai zo l'école ba eh rubuta suna ne en français to wannan jahili gaba ɗaya duk mallaman Nijar da duk mahaddata alqur'ani na Nijar a cikin tsarin majalisar ɗinkin duniya da kuma tsarin wannan tsari na turanci duk jahilai ne illitre parce que bai iya rubuta suna ne en français bai iya rubuta suna ne en anglais to kaga daga nan sai mutum ya tashi ya karatu tun daga sai an gane ne har terminal har shi zo shi doctora babu sunan Allah sai in an zo wato second an gane ne abin suke cewa high school da English sai a tambaye shi est que Dieu existe est ce akwai Allah shi kenan sai a ce akwai wasu sun ce akwai Allah sun ce babu Allah shi kenan ba ke da karantar da su kenan to kaga sun bi ta hanyar karantarwa an dauki cewa waɗanda su ne Allah ya ce a saurara gare su an ɗauke su jahilai cikin lissafi su jahilai amma ban taɓa ganin ɗan siyasar da ya mutu ba aka kawo liburkin angle aka ɗauko manya-manyan professor sun ka karanta angle an kai cikin kamar sai dai a ce malaman nan jahilan nan su zo su karanta ƙur'ani a ce a kai shi sannan kuma wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tabilu maylan 'azima suna bin hanyoyi na wato kafafen yada labarai yanzu ga shirin tele ta shiga gidan kowa da kun zo da tarbiyyar su kun ci karfa an yi kaza sun kiya to sai suka bi hanya ta kafafen yada labarai ka siyo tele ka kawo ko talabijin ka ɗauko dish ka kawo anten parabol ko ba haka ba an zo an aje cikin gida sai a zo ana kallon feyeton da uba da ɗa da mata da kowa an zo an zauna sai a kamo wata tasha ta kasashen turawa shi kenan ga fasiki ya zo ya rungumi fasika ana kallo da uba da ɗiya ana dariya ana hehehe magana ta ƙari kaga sun samu sa'a kan mutum yana kallon face kai bacce da guje an gane ni skirt amma yana kallo cikin gidan shi wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tabidu bainal abu hawa ne yake ga mene yace wallahi in bonus ya kare na kar iyalai kuka suka yi amma in ba in babu abinci wallahi ba su da saboda in musu kallon tele ba rashin lahiya da su haka sun kare da mu ina ba ta hukunce mu ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يو كسشن كورا وباب أبنتك يتشيغ با إرن يد أكي يادا أكيزا تلواد بابا هكا نبالي نمجي أوري نمجي أهو كومن تأن wato halattar da shi a kasashe da dama ko ba haka ba irin su kasar France sun yi Ingila ta yi Amerika wasu jihohi sun aikata ko ba haka nan bane to ba wai su su halasta ma kansu shi ba an abbai abin matsala a sharadi na ga kasar da ke son a taimaka masa dole sai ta yarda da wannan doka a cikin kasashen ka gani ana so a maida mu sai mun koma dabbobi sun fi mu wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tabidu mailan azima an canza mu na tsarin karatu mu mutum wanda ya karanta français shine mutum wanda ya karanta anglais shine mutum amma in baka iya français ba baka iya anglais ba to kai da babu duk dai domin kai ba ka cikin lissafin sannan kuma duk wanda ya lakwal ko bai ko bai iya neman kai ne abinci ba shi bai iya neman ba bai iya kasuwanci ba lafsas ɗaya ta yi karshen da kuma bai da diploma amma gare ka wai kai baka sa abin da kake ba shi na sa da kai kaga an ci nasara akan ina fata an fahimce wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima doktor abdullahi sakkaki yace lan yaktabi lan yaktafi atba'u ash-shahawati an gane ni lima yasubu al-khilafu fihi waɗanda ke son shawa ba su tsaya ga al'amuran da ba ma an yi saɓani tsakankanin malamai kai sai da sun ka zo hatta da abin da babu saɓani cikin shi sai sun zo sun ce akwai saɓani cikin shi ko ku gane ba wato abin da an yi saɓani malamai mazhabobi ko ba ka ba suna sai su zaɓi wanda suke so ba wai don saboda sun yarda maganar malami ba a'a dan wanda shi ya dace da ra'ayin shi to amma zuwa gaba har abin da ba a yi saɓani cikin shi ba sai sun zo sun afka mu cikin shi ina ba ta amince sai ka zai malami ya fita ce ai wannan intere da ake cewa intere ai shine riba sai ya birgil sai kursan Allah ya ce wannan ba wani abu ne mai yawa ko kuma la ta'kulu riba adhafan mudha'afa an kace amma bai karanta ayar wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin yattabi'una ash-shahawat ke zo kuke ganin mafi yawancin waɗannan manyan manyan yan siyasa da mu da mafi yawancin manyan manyan masu kuɗi mu da malaman da a karkashin waɗannan mutanen dukkan su min alladhina yattabi'una ash-shahawat domin za a kawo doka ta kafirci a aza mata hukunci mallamai a basu nasu shiga ƙauyuka suna tallan wannan abu ce a ai wannan abu shi kafirkin nan kun san halatta na don Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka in ka tsara da wace kana da baka sa kafir ba kana iya ɗauka sida in kuma ka sa wannan shikenan magana ta kare in ka sa hunna khalas wai ka ji wai abin da aka ce ma hunna la hawla wala quwwata illa billah shi yasa doktor Mustafa Sibai shi ma ya kawo ta magana yake cewa ma ra'aitu tarihan sana'atu shahawat wal malazzat ban taba ganin abin a zo a gani ba shine tarihi yake yi anan abin a zo a gani wanda ma'abuta shawana da bin jin daɗin rayuwar duniya suka gina shi kani shi a America ɗan giya suna kawo wani abin a zo a gani karuwai suna yi wani abu a America a Niger za su yi wani abu to amma abin mamaki yace su waɗanda waɗanda suke bin الملذات أصحاب الشهوات والملذات عندنا يزعمون أنهم يصنعون تاريخنا الحديث su waɗanda gaitaccen masu yaƙi da musulunci da malamai masu kawo wa zina da tambaya cikin ƙasashe su suke ganin su ne suke kawo abin da zai kawo ci gaban ƙasa kai ka da abin mamaki ragaitacce wanda ka so shi kawo dokar luwaɗi cikin ƙasa wai shi ne yake ganin zai kawo ci gaba development a cikin Nijar mutumin da yake shine zai cutar al'umma shine yake cewa zai kawo jiko wato development a cikin kasar Nijar wanda ya sace dukiyar yan kasa kuma ya bari ana kwasa dukiyar kasa kuma shine zai zo ce a'a je suis je suis venu ici pour défendre l'intérêt de mon pays ina intérêt de mon pays ka kwasa ka kudin mutane kuma sai su da su da suke kusa da tarihi yace kai ni abin da ke tambaya hal hum jahil shin wai su jahilai ne ba su sani ba wannan abin da suke yi an muta'amilu na koko sun kulla kulla kulla ne tare da turawa yace kuma fala adri ban sani ba shin a jama'u bainal jahl wa ta'amul koko sun hada ne tare da jahilci tare kuma da hada kai wannan shine abin da muka sani tambadaddin mutane su ce su ne asu gabanin al'umma yoshi kai da abbasiki dan zina ko kuma mazinaci wanda yake barawo wanda yake bai da mutunci cikin al'umma kuma ce wai shine wani abu a cikin al'umma har a ce su ne suke faɗa a saurare su abin mamaki kenan abin da yake ba mamaki da mutane kenan kowa ya san wannan mugun mutum ne amma mutane suna ta kokarin faɗi ka tashi wajen zaɓen mutanen banza saboda ana ba su dukiya haram suna ci wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima suna son ku karkata karkata mai girma har ku kafirta ku zama to ba cikin musulunci ba sannan hankalin su ya kwanta su gida yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هل يضبع الله يريد الله الله سبحانه وتعالى ينسو أن يخفف عنكم يسوق قامكم domin shi ya halitti ɗan adam ya san wato duk dokar da zai kawo ba zai kawo dokar da ɗan adam ba zai iya ɗauka ba ina fata abinci don mutane da suke cewa musulunci bai dace da wannan zamani ba ko su ce musulunci yana da tsanani a musulunci bai da tsanani musulunci Allah ya kawo shi da ke sauƙaƙa ba mutane yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum ibrahim addinin musulunci sauki gare dalili kuma duk abin da aka wajabta ba in ka kasa an dauke ba sannan kuma duk abin da aka haramta ba in ka shiga cikin lalura an yahi ma an harta maka aikata to ina matsala ta shiga babu matsala cikin addinin musulunci dan haka yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah yana son ya sauƙaƙa muku musulunci yana da sauƙi waɗansu malamai suka ce to ai akwai waɗansu abubuwa wanda suna kai inda za a kashe mutane ko ba haka ba kamar abin da ake cewa jihadi yana da matsala kaza yana da matsala kuma da an ka ce at-taklif shine an aza muku ko aikata abubuwa shi ko taklifi abu na mai wahala suka ce wannan sai in baka da ƙarfin imani koko mu ɗauki kashe mutum yana da nauyi to in muka ɗauki hukunci ɗaya biyu uku hudu biyar su ne suka ce a kashe kashi 95 sun bar mutum ya ji daɗi a rayuwa in za a hukunci wanne ake ɗauka mafi yawa ake ɗauka ko ɗan kaɗan kaga mafi yawa za a ɗauka mafi yawancin abubuwa suna da sauki waɗancan guda biyar da aka kawo sai a haɗa su da ɗari shi kenan sai a ce mai sauki ne ko ba haka to da haka haka ne za mu gane cewa akwai sauki cikin addinin musulunci yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana son ya sauƙaƙa muku an gane ni wa khuliqal insan an halicci dan adam khuliqa fi'li ne mabniyun lil majhul ko ko mabniyun ala ma lam yusammi fa'il a cikin nahwu in an ka ce zuriba qutila an gane ni sai a ce an buga sai malaman nahwu wasu suka ce mabniyun alil majhul an gina shi akan jahilci domin ba a san wanda ya aikata ko ba haka ba ibnu usaymin ya ce kai jama'a nan yanzu an kace wa khuliqal insanu an hadi ci dan adam a ce mabniyun lil majhul shin yanzu Allah majhuli da kai jama'a eh Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta ko ba haka bane qul man rabbus samawati wal ardi qul illah قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار yace hatta da kafirai an ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah yace za ku yi masu nahu ku ce mun bi ku kai oga magana a dike ka an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a akramakallah wa khuliqal insanu an gane ni shi asalin wato fi'ili man na mabni lil maf'ul ko al mabni ala ma lam yusammi fa'iluhu asalin shi laraba suna kawo shi akan rashin sani an gane ni kamar yanzu inda ce kusira zujaj an karya kofa ko an karya madibi waye fil asli laraba sun kawo shi dan ba a san wanda ya aikata amma in an sani wato akwai dalilin da ke sa a boye shi to nan da aka ce wa khuliqal insan saboda ba a bukatar sai an yi bayani don an san Allah shi yayi to nan sai a ce mabniyun lil majhul lakin siyaq yani yamna dhalik domin an san Allah shi ne halitta sai a ce to wannan bai cikin waccan ka'ida istisnai kun gane sabani kan kalin malamai wa khuliqal insanu da'ifa an halicci dan adam a cikin dabi'arsa a cikin rayuwarsa akwai rauni an gane ni wasu ka ce to nan aya tana da alaka da aure hukuncin aure da ya kamata wato baiwa da aka ce a aure su sai in an samu matsala mutum ya kasa kuɗi don ya ce an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri shi fi alkhairi gare ku don mi yafi alkhairi domin ƴaƴanka ka su zamanto bayi in ka aure baiwa ƴaƴanta bayi ne kenan ko bai dace ka kai ƴaƴanka zuwa ga mutum ba an gane ni kenan sai zaman tonin makulikal insanu da'ifa an halicci dan adam yana da rauni rauni na shawa bai iya rika kai nai dole sai ya buƙaci kiyamace ko da yana da matsayi na mulki ko na kuɗi ko na ilimi ko ma shaytani ne dole yana buƙata an gane ni waɗansu malamai suka ce a'a wa khuliqal insanu da'ifa an halicci dan adam cikin ɗabi'a sai akwai rauni dan adam rauni yake da shi a cikin rayuwa dan adam yana da rauni wajen neman almulk wajen neman mulki sai kaga ya wahala ya kaskanta duk yadda yake son ya samu darajar sai ka iske yana da rauni shi yasa da an nemi mutum wajen bashi girma sai kaga shedan ya same shi an gane ni hatta da malamai sai suna samun matsala wajen neman samun matsayi ko ba karamba karatu su ta shaba ce sai kaga malami na zage zage na cin mutunci saboda neman matsayin duniya abin mamaki kai da ya kamata ka shirya da mutane ka dawo kashi malami ya zo za a taron siyasa yayi tsaye an ce malam in ko venir rusar la fatiya ya zo ya yi fatiya mawaki ya ce to ku buga mu da ganga karuwai sun tashi da aiki wajen neman dukiya dan adam yana da rauni da waya ka samu mutumin da iya hakuri wajen neman dukiya da an ba mutum jikka biyar in baka in ba ai aliya ba duk waɗannan maganganun da suka wuce da hadisan da suka ji an ce ya sha ba al'amari ya baka mamaki kace a malamin nan dan fuwan nan ne dukiya kenan sannan kuma almar'a wajen mace dan adam bai da hakuri yasa in kana son ka gane mutum ya san ciwon kai ne a zo wajen neman matsayi ko a zo wajen neman dukiya ko a zo wajen neman mata an gane ni wannan da'ifan nan in an kamanta ga Allah shine ad-du'ful mutlaq rauni wanda yake am ta ko ina dan adam yana da amma in an kamanta da sashen shi da waɗansu halittu to waɗansu yana da rauni gare su waɗansu yana da ƙarfi gare su an gane ni wato akwai ad-du'fun nisbi akwai ad-du'ful 'am ad-du'fun nisbi shine rauni na daga wani zuwa ga wani kamar yadda Allah ya faɗa muna cikin suratul rum Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha'u wal 'alim qadir kaga min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa karfi kana kwance kana jariri babu wani abu nono sai an baka abinci sai an baka ana iya sake ka mutu babu wani baka iya dai ka kai inda ka fara satta satta ana janka ana maka tafiya kana koyo an ka kai inda kashi ana wanke ma yanzu ko ka kai inda haska kai inda ka sa wando kana ganin waɗanda suke wanke ma kashi ba su abin da suke ba a gane ni an ka kai inda kana jin ƙarfi ka kai inda ka kai ƙato ka ci ƙarfi ka ci wake kana ganin ko ka san gafe ka buge da sai ta kauce maka ana nan ana tafiya tsufa ya fara zuwa shekara arba'in hamsin sittin an ka laukaso ha an ka kai inda kuma ina an koma wancan hali wa minkum man yuraddu ila ardhil umr likay la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a amma dole dan adam gane na da rauni dole kowa ne kai kana da rauni domin mi domin kana da bukatuwa rauninka yana da alaka da tsarin da Allah azza duniya bisa gare shi ke tafiya abinci dole sai ka ci abinci rauni ne wannan da kai ba ka da rauni da suka bar ci abinci a gane ni zuwa dushi lalura ne ko ba lalura bane da kana da karfi da sai ka hana kanka zuwa dushi rashin lafiya lalura ne da kana da karfi sai ka hana kanka yin rashin lafiya bukatan mace lalura ce inda kana da karfi sai ka hana kanka bukatan mace kana shugaban kasa akwai mutanen da ba yadda zaka yi da su shab da sama ba abin zaka yi ku dibi shugaban kasar America yana ganin cewa duk shugaban kasar duniya karkashin sai ko ba haka ba amma a America ya aza doka kuma a America an ka warware wannan dokar ya zai yana iya halawa ba zai iya to dan haka wannan ke nuna shaɗan adam rauni gare shi kana tafiya sai ka faɗi sai an taimaka an ɗauko ka ina ƙarfin shi ke babu ƙarfi ga ɗan adam la haula wala quwwata illa billah da mun gane wannan da mun sauƙaƙa maka amma sai kai ta cece ni dokai wallahi in ba a yi kaza ba sai an yi kaza Allah shi kawo bala'i Allah ya kaza balle in ka danganta abin zuwa ga Allah sai halaka ta zuwa balle dan adam ba wai tsakanin dan adam da adam ko wata halitta a'a ya dubi Allah ya kokarin hada karfin shi da Allah subhanahu wataala kamar yadda adawa sun kai a cikin Allah babu bayani a cikin suratul fusilat fa amma adum fastakbaru fil ard bighayri al haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa من أشد منا قوة التي أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون توبة ألا يقول كلمة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا iska aka kuda halaka sai kace kace da su haka in baka ji tsoro Allah ba kana nan kana kuri da wani abu kaza naka kwana ɗaya aka yi kace kace da kai sai a ce ina wani a ce alamar ya lalace قل يريد الله أن يخفف عنكم ألا يرسل يسوق قلوبكم وخلق الإنسان ضعيفا أن هل الشيطان أدم أتكين طبيعتي أتكين رأيواتي أكوي روني أنا إنا سنجي وطن قيا شيني سوى منا زامن دا kwanakin baya waɗansu malamai a Najeriya sun yanka doki sun ci an gane ni sai fitina ta tashi pa pa pa pa pa pa pa hatta da yan qur'aniyu su ba su ka samu nasu rabu ai mutanen nan wata rana sai sun ci yaki wata rana ma sai sun ci kaza sai sun ci kaza ko ba garan bane eh an ka zo da ayat ce bari ka ji abin da Allah ya cikin sukun na hadisi wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha litarkabuha Allah ya ce Allah ya ce da ko ba garan bane to amma sun saboda ka san ai kaza kaza sun sun ci doki ina suka samu wannan wannan ka jahilci alqur'anin ne shi kanshi an gane ni kai kanka ka jahilci qur'ani ina dalili bari mu shiga cikin qur'ani da kai shi an ka kawo ta'alili daya an gane ni ku gane kamar yanzu in an ka ce nayi kaza don kaza ba shi ke nuna dan saboda abu kaza ne ake yin abu guda ba yanzu ina yiwa in yi wanka na janaba an gane ni cikin lokacin zafi kaga ina son in tsarkaka ina son kuma in ji sanyi ga jikina ko ba haka nan bane kenan ina iya yin abu guda saboda dalili goma ku diba anan Allah ya dauki yuridu Allah li yubayyana lakum kaga li yubayyana lakum dai muku bayani wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum kaga kuma har yanzu biyu wa yatuba alaykum kaga wani abu ko wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima yuridu Allah an yukhaffifa ankum kaga yuridu yuridu yuridu duka dai abu guda zuwa gare ku ana so ana so ana so kenan cewa abu dan an ce abu kaza so daya ba shi ke nuna a wannan abin kawai ake musu ba kenan da aka ce litarka buha ba wai dan dai a Hausa sai mu dawo da suka da hadisi hadisi ya tabbata akwai malaman da suke zagin ahli sunna in baka sani ba kada kai zagi in ba za ka ci ba an halatta ma babu matsala hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir yake cewa nahana Rasulullahi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana al-luhum al-hamr al-ahliya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha ya yi hani in ya yi hani ba shi na hana ba Allah ne ya umurce shi an gane ni yawma khaybar rana khaybar an luhumil humr al ahliya cin naman jakin gida na gida kenan wannan yana cewa na daji alfadari za a yi sai a ci shi an gane ni da ya hana wannan wa adina fi luhumil ibil fi luhumil khayl yayi umurni a ci naman al khayl alfadar abin ga ba alfadari ba doki ma an gane ni doki shi ne abin da ake nufi hadisi ne kuma imamu bukhari ya rawaito wannan hadisi imamu muslim ya rawaito wannan hadisi imamu darimi ya rawaito wannan hadisi imamu baihaqi ya rawaito wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi to kaga ka in kai malami ne ka je kai bincike kafin ka yi yaki da abu in ba kai babu matsala yana da kyau ko mu karantar da mutane ba wajibi bane tunda an ce an halatta mura an gane ni amma wanda yayi kada ka zo ka zage shi sai ce a mu ba binci wannan ba ai qur'ani kace sai mutum to saurara ka Allah subhanahu wa ta'ala ka sabkar da alqur'ani ba ta alibi guda ba shi qur'anin kanshi da kake sakama da kafin shi ko ba haka ba na farko Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ونور تتشي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ها تو kaga wannan kuma wani wuce ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir duk ta'alim ne na alqur'ani don ai kaza da shi don ai kaza don ai kaza don ai kaza kenan litarka buha kai da kake cewa qur'ani ya ce bakin da ake tsaya ka saba ma manhajin alqur'ani domin shi alqur'ani bai yi ta'alilin abu guda ba ga abu wadansu abubuwa ta'alili daban-daban daban-daban daban Allah ya in ka gane qur'ani in baka gane ba ka koma ka sake yin bincike don ka samu alqur'ani an gane ko يريد الله أن يخفف عنكم ألا ينسوا يسوق قامكم وخلق الإنسان ضعيفا أن هل الشيطان أدم أتكن الأمر إنساء أفيرون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما التي يا أيها الذين آمنوا يقول أنك إيمان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanya ta ɓanna ta ƙarya ta zalunci hanyar da ba ta gaskiya ba nan an kira masu imani a cikin suratul baqara sai aka kira kowa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun an halatta can an ce wala ta'kulu kowa da kowa ya shigo kafirai sun shiga malamai suka ce kafirai suna shiga domin hadin daga ta haram haka kare ya shafe su doka ta Allah ta kuma wace ko ba ganin bane don haka in ma sun saba ai za a ƙara musu zunubi kina har su ta shafe su da aka tambaye su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin kaga ba cewa sun kai lam nu'min billahi faqat ba'a lam nakum minal musallin ashe kin zuwa wajen sallah ƙara musu zunubi suke da ya zama to can wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ta shafi kowa da kowa ta'kulu kada ku ci malamai suka ce nan ubbira bil akli an al intifa kada ku yi amfani da zuciya domin ba shi da yake nufi ba ana nufin in ka saci dukiyar mutane ka sai mota kana yawo cikin gari shi kenan Allah ba zai kama tun da na ta kuma anka ci kenan ban sai ni sai pom ba a ban ni ci ko ba ka ake cewa ban sai buhun shinkafa ba a wanka haram kawai su suna ganin sa to kaga ai ban ci ko ba ka nan bane eh ban shiga mota ba ban yi ka a'a abinda ake nufi amfani wala don shi ne dan adam ya fi kokari ita ce bukata ta dan adam ta farko dan adam abu na farko wanda ya bukata shi ya kimu shi yasa kullum an ce baya muke saboda ban mu zamu wa'azi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku tsakankanin ku bainakum wannan ya nuna cewa ashe mu'amala ake yi tsakankanin mutane bil batil ta hanyar zalunci wannan mafhumul aya shine ana iya a ci dukiya ta hanyar halal ta hanyar kasuwanci kuna iya kuci ko ba haka nan bane eh wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba ya halatta mutane su ci dukiya ta hanyar kasuwanci an gane ni sannan kuma ta hanyar saye da sayarwa an halatta musu kyauta an halatta ai mace ya kamata ku ci dukiyar ta sadaki wanda aka ba ta ko ba haka bane wasiya ana ci gado ana ci an gane ni waɗannan dubba bil batil bane amma bil batil an hana illa an takuna tijaratan aw ta qira'a illa an takuna tijaratun an gane ni imamu asif da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sai suka karanta illa an takuna tijaratan sai ta zamanto ta kana wato naqisa su naqisa ita ce wadda tana buƙatar mubtada wal khabar illa an takuna al amwalu tijaratan an tarabi amma sauran jamhur sun karanta illa an takuna tijaratu sai ta zanto bi ma'ana wujida illa in wujida tijaratan an tarabi sai in an samu kasuwanci an taradin tare da yarda ba a kasuwancin dole in ya zama to kwace ne ya haramta domin an taradin an ci shi ko kwace babu yarda a cikin an gane ni minkum da kankanin kasuwanci za a yi shi ne ta hanyar saye da saisuwa da yarda in babu yarda babu kasuwanci an gane ni kuma ba a cin dukiyar mutum ko da ta hanyar a tilastar da shi na ya ba kowa ko da ba ta hanyar kasuwanci bane nan Allah ya kawo zancin kasuwanci sai ce illa an takuna tijaratan an taradan minkum ba wai dan saboda babu wata hanya wadda za a ci dukiya ba sai ta hanyar kasuwanci a'a saboda cewa shine abin da yafi yaduwa a duniya ko ba ka da bane zancen sadaka sai an jima zancen wasiya sai an jima gado ya kama doli sai da sayarwa ba ko mutum bai san Allah wallahi ya san da kashi daga abin da kake so ce to lahiya ce kashi ci a su ce bismillah auki ba ba kana bane wala taqtulu anfusakum Allah subhanahu wa ta'ala ce kada ku kashe kawunan ku an gane ni kada ku kashe kawunan ku waɗansu malamai suka ce nan kada mutum ya kashe kanshi waɗansu malamai suka ce a'a yana ɗaukar kada mutum ya kashe wani domin kashe musulmi kamar kashe kanka an gane wani lokaci Allah da cewa anfusakum dan saboda duk abin da ya shafi dan uwanka ya shafi shi wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab kan ku mai yan uwanku kina kar ku je ku kashe yan uwanku ba wai anan din kada ka kashe kanka wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fitar da yan uwanku ba wai ku ake nufi an gane ni kenan wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku ko kuma kar ku kashe yan uwanku an gane ni inna Allah kana bikum rahima hakika Allah subhanahu wataala ya kasance game da ku bikum game da ku rahiman Allah subhanahu wataala mai tausayi na Allah ya fi ka tausayin kanka shi yasa Allah ce kada ka kashe kanka to in muka diba nan hani ne an kai an gane ni to shi ko an ka ce an yi hani hanin nan in ya zamanto shi fi'ili shi ko fi'ili yana tare da suna duk inda aka samu fi'ili sai an samu wanda ya aiki kuma sai ya hizo suna domin alfi'lu yanhallu anil masdar wa yanhallu anil nisba an gane ana iya hiddo ana iya samo almasdar suna ciki da an ce wala taqtulu anfusakum kenan kada ku kashe domin akwai alqatl cikin ma'ana wala taqtulu anfusakum ko babu sannan kuma akwai alqatil dan bayyuwa a kashi ba a samu alqatil ba shine annisba an gane ni domin na sabnan katla ila alqatil kun fahimce ni kina sai zama to Allah ya hana ai kowane irin kashi annakira fi siyaqin nahyi tufidul umum idan an ka ce nakira ce aka kawo ta cikin siyaqin nahyi ko siyaqin nafi a wajen malaman usulul fiqh tufidul umum an hana kashi kowane iri to yaya take yanzu wanga zamani muna da mutanen da suke zuwa su sa bomb su wace su ce jihadi suke yi akwai su ko babu to kuma an ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku kaga akwai matsaloli an gane wannan aya karare duk da akwai ta aya cikin suratul baqara ta ku bi aidikum ila tahruka kada ku kada kanku cikin halaka wannan ba tana nufin ka aje wajen yaki ba an gane ni domin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa Musa al-Ash'ari yake cewa bayanin wannan aya mu ne bayan mun je mun shiga musulunci mun yi yaki bayan musulunci ya karfi sai muka ce to yanzu ya kamata mu dawo mu gyara kasuwancin mu mu yi kaza mu yi kaza sai Allah ce ya tuku bi aidikum ila taruka in kun ka bar jihadi za ku haraka kenan nan wala taqtulu anfusakum ba wai arabin ka a jihadi ba am ne amma sai mun fitar da wasu surori daga ciki wajen yaki dole in musu yaki musulunci ya kama mutum ya yaki an gane ni nan kariya musulunci ne me yasa nan zaka yi Allah yayi umurni nan shi ce wala taqtulu kuma shi yace can ayi kin kaga babu matsala sannan kuma wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah fitri illa bil haqq kenan yanzu in mutum ya kashe mutum an ka zo aka ce to kai ga ta Allah ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku ni kuma dan uwanku da musulmi kar ku kashe ni ba ba ga mutum ce a'a Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatla shikenan sai mu fitar da wannan to amma yanzu kashe mutum shin ya halatta ko ko bai halatta ba sawa gwamnatin nan da ake yi domin muna cikin lokacin da wannan abu ya faru a gurguje saboda ma san lokaci ya fara matsowa in mun samu dama tana yawan mu ji bayani ko kuma in mun wuce shikenan malamai sun samu fahimta guda uku an gane ni waɗansu malamai suka ce babu halin da ya halatta ɗan adam ya kashe kansa an gane ni babu wata hujja domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah ba ma kashewa ba yace la yatamanna yanna ahadakumul maut li durrin asab kada ɗayan ku yi gurin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi na rashin lafiya hadisin nan kuma Anas ya ruwaito shi yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim shine aka ce ma muttafaqun alayhi ko rawahu shaykhan gurin mutuwa an hana to balle kashe kashe kanka mutum ya ce a kai na da shi ya kamata in kashe kaina ya yi shi da kanshi kamar da premier minister na François Mitterrand ya kashe kanshi ina fata ku ce prime minister na amma kashe kai ne saboda rigimar duniya ta yi kaga kenan tun da an hana mutum ya gudu mutuwa ya halatta mutum ya kashe kanshi bai halatta hadisi kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah rawaito wannan hadisi yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man taradda min jabalin faqatala nafsa فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا an gane ni duk mutumin da ya gangaro daga dutse idan ya kashe kansa ya kashe kansa yana cikin wutar jahannama ya kamma gangara cikin wutar jahannama yana ta yi kasa yana ta yi kasa har abad to ka gani kenan bai dace mutum ya kashe kansa ba an gane ni wa man tahassa summan faqatala nafsa fa summuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhallad wanda ya sha tazon ko poison da ake cewa ko guba to wannan mutum shine ya tahassa kwadada in ji malamin zori yana kwadada an gane ni to yana za a bashi wannan ya rinka sha yana ci gaba da yi ne yanzu har yanzu sai an yi tashi a kama cikin jahannama har abada yana aikata wannan sannan kuma wa man qatar nafsahu bi hadidatin duk wanda ya kashe kanshi da wani karfe an gane ni to fa hadidatu fi fi yadihi wannan karfen nashi yana da hannun shi ko yuka ko abin da ya kama da haka ya tawajjahu biha fi batnihi yana soka ma kanshi kamar yadda yantar suke yi fi nari jahannama a cikin ta jahannama khalidan mukhallada fiha abadan ya tabbata cikin ta har abada muttafaqun alayhi shi ma hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim su rawaito shi kaga waɗannan sun nuna cewa ba a kashe rai ko ta wani hali haram an gane ni sannan kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman saudiya ustaz dr umar bazmul ya rubuta littafi suna ne al-intiha shine kashe kanka kamar yadda ake yi a wannan zamani to waɗansu suka ce a zan ta a ce mutum bai kashe kai ne ya kashe kai ne gaba ɗaya ko da yaushe na mutum na iya kashe kai ne ko ba ka bane su waɗannan sun cewa na koshin sun bayyana cewa mutum bai kashe kai ne ko dole ko ba ka su ko waɗansu malamai suka bada fata irin waɗannan wanda cewa kai aje a mutu sai waɗansu malamai suka shiga tsakiya suka ce kashe kai yana yiwuwa in akwai sharuɗa an gane ni domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ruwaito shi akwai wani yaro wani yaro yana cikin wata mamlaka ta wani sarki sai mai sihiri daga cikin babban boka ne dan da waya wadannan manya ba su da boka wanda ga wanda musu abin da za a yi ko ba haka ba sai ya ce mai nayi kusan mutuwa ka turo mini yaro ya zo in yaron nan ya zo zan koya mai tunda ana son in na gaba za su wucewa su koya mai abin da za su yi inda na kwarai ne ko in dai ba kan bada bace da ragaita to sai ya tura yaro yaro da ya zo sai ya biya wajen wani rahib wani malami na addini sai ya karantar da shi sai ya gane yana akan gaskiya to yanzu sai aka samu matsala sai aka gane yaro shi na yin latti yana yin jinkiri zuwa gidansu kuma da yin jinkiri wajen zuwa shi mai koya mai sihiri sai aka ba shi kashi da ran da ya zo sai malamin ya ce to in ka je can wajen mai sihiri an ka ce don bi kai latti ka ce daga gida aka rike ka sannan in ka zo can gida aka tambaye ka sai ka ce a'a shi mai koya ba shi ne rike ana yin haka ana yin haka ran nan yaro sai matsala ta faru sai wata dabba ta zo ta hana mutane ta sai sai ce to yau zan gani shin mai sihiri shi adda gaskiya ko ko malami adda gaskiya mutane suna sai sai ce in dai abinda malam yake karantar da ni shine gaskiya ba na boka ba Allah ka kashe wannan dabba mutane su wuce sai dabba ta faɗi ta wuce kaf ha sai aka gaya masarki yanzu yaro sai shi na warkar da mutane ɗaya daga cikin fadawan sarki bai da ido ya makamce sai ya zo wajen yaro wajen neman magani ko da ya zo ya ce ga dukiya na kawo ma duk in ka warkar da ni to shi kenan duk wannan dukiya na baka ita kyauta a yaro ce a ba ni da warkarwa ba Allah dukiya karki ya yi mai addu'a da sunan Allah sai Allah ya bashi lafiya ko da ya koma wajen sarki sarki ya gane da idan lafiya ya ce masa sarki lalle waye baka lafiya ce ubangiji na ya ce kana da wani ubangiji wanda ba ni ce kware ko ubangiji na ubangijin ka Allah aka bashi azaba waye sanar da kai wannan aka ce yaro yaro aka kamo shi dama wato mai malamin shi ya gaya mai tunda ka aikata hakan ga to kai ma sai an jarrabe ka don da kai da zarar Allah ya baka wata ni'ima in dai kace addini zakai ba aiki wallahi sai an jarrabe ka mulki kace za ka yi ma Allah aiki wallahi da samu sun kiwaya ilmi kace za ka aiki da Allah wallahi sai ka samu makiya masu kuɗi in kace za ka taimaka ma addinin Allah sai ka samu makiya wannan ka'ida ne aka zo aka kamo yaro kai waye ya koya ma wannan yace a'a aka bashi azaba yace a kowar malami wanda ya karanta da shi aka kamo malam bayan an kamo malam kace kaka za a yi kai malam kai kai aka ce mai wancan kai imani da ni ni ni ne Allah ya ce malam yace a ran imani kai kai ne Allah aka samu zarto ko babbar abin da yuka aka raba shi aka ce ma wancan shi ma wanda an mataimakin sarki ko kuma wanda an bufadar sarki ka tuba ka dawo yace abin dawowa aka raba shi sai aka ɗauki yaro shi ko aka je aka sheshe ce to yaro ne karfi ku je saman dutse ku sako shi in ya mutu shi da mun huta shi aka je saman dutse sai da aka hau sai yace Allahumma kafinihi bima shi Allah ka isar min da su ga yadda ka ga dama sai dutse ya girgiza kattan banza sun ka faɗo yaro ya dawo ya zo ya ce sarki ya ce kai na mutane ya ce Allah ya sa kan kamin da su ya yi wajen gada ma da su ya ce wadda su kama shi ko ta kuska cikin jirgin ruwa ta zo cikin hadisan alƙarƙu ita ce astafina jirgin ruwa ku zo in kun kai ku sako shi ku sako ta ku dawo an tafi ana tafiya ya ce Allahu mukfinihim bima shi'ita jirgi ya jirgice ya girgiza suka halaka ya dawo to ina wadancan ya ce a ai wadancan su ma sun tafi ya ce kai yanzu kina tunanin yadda zai yaro ce kai abu ne mai sauki in kana son kashe an gane ni akwai hanyar da za a yi ya za a bi yace ka samo kibiya ka tar da mutane in ka tar da mutane sai ka ce bismillah rabbil gulam da ka halba za ka kashe yana son ya kashe yaro saboda mulki da yake wa gudu yana ganin ga wanda zai karbe mulki yasa aka tara mutane gaba daya sai ya kokari ya dauko kibiya ya halba an gane sai ta same shi fi sudri wato tsakanin kunya da igiya akwai wani darami nan sai ta shiga sai ta kashe shi ko da ta kashe shi duk jama'a sai suka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani da ubangijin yaro yasa aka yi ramu ana tura mutane ana kona su wannan shi ne wanda suratu al-buruj ta yi bayani kamar da wasu malamai sun ka fassara shi an gane ni wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud annari zatul waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hakim yaro an ce akwai yaro da yanzu zai fada sai uwa sai ta yi shakka ta ga kai dan ta karami yanzu in ta shiga yaya za a yi yaro ya ce uwa ta ya mamata ki fada babu wani abin damuwa domin innaki alal haqqa kina kan gaskiya in kana kan gaskiya kanka ji tsoro duk adawa da za a nuna ma wallahi sai an zo an bi ka dole to wannan malamai suka istinbati suka ce yaro kuna gane ni ya ba da kanshi an kashe don ci gaban addini kenan in muka san rayuwarmu kafirai sun dame mu za mu iya kawo wani canji to ko da mun bada rayuwarmu to wannan za a yi amma wannan sai in akwai maslaha an tabbatar da ita ba ka zo cikin masallaci ka kashe masu sallah wannan rage mun musulunci karbi ne an gane ni amma gwamnatin Isra'ila tana taro an gane ni ko kuma manyan manyan makiyan Allah suna taro ka samu shiga kamar yadda an ka je hibushi da takalmi ko ba haka ba wanda zai musu da takalmi yanzu ya zama babban mai kuɗi a duniya domin takalmin sai da an ka sai da taki miliyan goma da takalmin da an ka zai mushi shi kan shi yaro sai da masu kamfani suka yi damai nashi an gane ni to abin da zaka yi in zai kawo ci gaba ga musulunci to wannan ya halatta shi yasa kuke ganin a cikin hadisai wani zai cewa in wani hasabi ya ce in ni ƙara cin waɗannan dabino ina jin kamshin aljanna in ni ƙara cin su ban abin gaba na yi hasara ya tashi shiga cikin kama ya kashe da aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba an gane ni amma ka kashe kanka ba tare da wata hujja ba shine abba so ba kamar yadda wani daga cikin sahabbai manzo Allah sai ya dan wuta ne ana mamaki wajen yaki ko da ya samu rauni sai ya aza takobi ko kuma abin kibiya bashi ya soke kai ne a cikin wata riwaya an gane ni ya mutu manzo Allah sai ya dan wuta ne kaga an hana ya kashe shi ba tare da wata maslaha ba amma wancan yaro amanna bi rabbil gulam kaga akwai maslaha babba ga musulunci wanda ya sa dubban mutane sun musulunta to a wannan shine za a bada fatawa kenan ba mu cewa kashe rai kai tsaye ya halatta ba mu cewa bai halatta ba za mu ce akwai qayd fihi fasl in akwai maslaha babba ga musulunci kafirai sun kawo muna hari sun mamaye muna kasan mu to yana akwai dama nan jihadi ya zan fardu ainin kawai sai mu yake su ku zo ku mamaye muna kasa a karamu yake kuma da an gane ni ya zan fardu ainin ala kulli muslim in dai har sun shigo cikin gidan gwamnati an gane wannan da kyau amma yanzu to ka kashe talakatar ka ba a samu wani abu da shi amma in wani minista ne ko ko manya-manyan da a cikin kasar da an gane ni shugaban kasa da ministoci suna wannan taro kawai sai a zo an samu sa'a na Isra'ila nan kasa da duka halaka makiyan Allah to ina ganin ya kamata abin nan sura muke ba lokaci ya kai to ina ganin nan zamu dakanta sati mai zuwa sai mu karasa bayani cikin wannan aya da abin nan muna fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mu abin da muka faɗa ya zama to dai Allah subhanahu wataala wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh